بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سافر لا ربا goma ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daidai da 20 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine majalisi na 22 insha Allah cikin majalisai na Ramadan na shekara ta 1445 daga masallacin Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Malam Albani Zaria Allah ya gafarta masa muna bibiyar Malam Ba Musa abu ammar a cikin littafinsa a ƙa'ul mafahim fi shari ramadana ya jibu a tusaha muna kan matsala ta 28 wadda yake magana akan cewa hadisin da aka ruwaito game da wai ba za a karɓa azumin mutum da sauran ayyukan shi na ramadana ba su ya fi da zakar fidda kai wani hadisi bai inganta ba daga nan kuma sai ya mana dajiya akan wajabcin fitar da zakar fidda kai ga wanda yake da hali wanda ke da hali da kuma fiƙihun da ke cikin abin da ya kamata a fitar da kuma suwa za a ba ai yazo magana akan cewa malamai irin su Usaimin da su Sheikhul Albani da Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i da Lajnatud Da'ima karkashin jagorancin Al-Allama Ibn Baz Allah ya gafarta musu gaba daya sun ba da fatawoyi akan halascin karɓan zakafin da kai da bayarwa daga abin da ba a yi nassi akan shi ba matukar shine abincin mutanen garin a cikinsu a shekul albani ya ƙara da wani fiƙihu mai muhimmanci ƙwarai da gaske ya ce da sharaɗin ya zama shi wancan da aka faɗa a nasi baya samuwa ko da a ce za a samu garin da suna cin irin abincin kuma suna cin wani daban wataƙila wani daban ɗin wanda babu nasi ya fi zama abincin da suke ci to a waje akwai misali a ce akwai alkama akwai sha'iri da sauransu a wani gari sannan kuma akwai wani abinci daban akwai masara akwai dawa ko akwai doya to indai akwai wancan din to fitarwa daga wanda aka faɗa da nassin yafi yace koda ba shine gama garin abincin mutane to haka kuma zaka ƙara wannan bayanin game da idan akwai wanda zai auru wanda za a iya aunawa fitarwa daga shi ya fi fiye da fitarwa daga wanda ba za a iya aunawa kaga kaman doya ai bayan za ka auna ta sai dai sikili za ka sa mata ko to kaga in akwai a garin da ana cin doya kuma ana cin masara da shinkafa to ko da kai kafi cin doya to ka kai amfani da masara ko shinkafa wanda za ta yi saukin aunawa don a fi kusa da abin da nasu ya faɗa na fata mun gani malin ya ce wasu dallu bi hadisi abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala kunna nukhriju idza kana fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa a cikin mu zakatul fitri muna fitar da zakat kai an kulli saghirin wa kabirin hurrin aw mamlukin muna fitar wa kowane babba da kowane yaro da ko bawa sa'an min ta'amin muna fitar da sa'i na abinci aw sa'an min aqitin ko sa'i na cikui bushashen nono din nan kenan aw sa'an min sha'irin ko sa'i guda na sha'ir aw sa'an min tamrin ko na dabino aw sa'an min zabibin ko na bushashen inabi rawahu al-bukhari wa muslim wal lafzu lahu wannan lafazin muslim sada kaga anan yanzu an faɗi wasu abubuwa waɗanda ba su ne suke cikin wancan riwayar ba wa fi riwayatin lil bukhari kunna nukhriju fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yawm al-fitr sa'an min ta'ami muna fitar da sa'i guda na abinci kala abu sa'id wa kana ta'amuna sha'iru wazzabibu wal aqit wat tamr abincin mu a lokacin ya kasance sha'ir wato ko kuma zabibi ko cikui ko dabino wannan shine nau'in abincin sai suna fitawa daga gare shi wajhu dalala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta waɗannan zakkoki na kono ne sai ya ambaci abinda shine li anna hadhihi al-aqwat hiya qutu ahli al-madinati fi zalika zaman saboda waɗannan nau'in abincin su ne abinda mutanen madina suke rayuwa a kansa kamar yadda yake cikin majmul fatawa a cikin mujalladi na 25 fa nabi sallallahu alaihi wasallam samal aqwata allati atada alaiha an-nasu fi dhalika az-zaman wa fi dhalika al-makan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abubuwan da mutane suka saba ci ne a wannan lokaci a zamanin shi kenan a wannan wuri wato a garinsa na madina saraka a wani zamani daban da wani gari in abu ya bambanta ko zai iya bambanta ko yanzu ma a madina abincinsu ya bambanta daga wannan za madina suna cin dabino amma ba shi suke ɗauka matsayin main course na abinci ba suna ɗaukar shi ne yanzu kamar kamar da kake ɗaukan biskit ko alewa ko wani abin marmari duk da hanyar suna da shi da yawa da kuma varieties ma iri daban-daban da hanyoyin sarrafa shi mabambanta amma dai ba shi ne abincin da suke ya tatuna alaihi saniyan annal maqsuda saboda manufar ita zakkar kono saddu khullatil masakin yawmal eid ana so a tarema wato talakawa wahalar fita nema ranar sallah wa muwasatuhum da nuna musu ana tare tahsulu bi an takuna sadaqatuhum min jinsi ma yaqtatuhu ahli baladi wannan nuna musu ana tare din zai faru idan ka ba su irin abincin da ake ci a garin su in ka ba mutum irin abincin da shi kake ci shi ma in ya samu kuɗi irin shi zai siya to zai fi jin cewa lalle an nuna mai ana tare amma ka je ka ba shi wani abu daban can wanda ba a garin sa ake ci ba a ci a garin su ko kuma ana ci ne idan idan gari ya gari yanzu misali ka zo ka sai shinkafa da ake cewa fafata sai ka dinga raba ta zakafin da kai wata bakar shinkafan nan ko kuma a nan garin zare ko kano ko sokoto ko bauchi sai ka je ka sai garin kwaki kai ba in yamar ba mutane hausawa ko fulani ka sai garin kwaki ka ce za ka ba su kaga za su ga ka musu wulaƙanci ne duk da sukan ci shi amma suna ganin wani abinci ne wanda sai in gari ya yi gari suke ci amma ka ka je wani yanki kamar yankin iyamurai musulman cikinsu su kuma a wurinsu su kuma wannan muhimmin abinci ne shi ne normal abinci da kowa yake ci da shi ake yin tuwo da shi ake yin komai to kaga a gurinsu abu ne mai kyau ko kuma yanzu misali ka zo ka ko garin dan wake kana raba mutane kaga mutane suna cin shi kuma suna ganin abincin su ne amma za su ga duk wannan dan wulakanci ne ko garin dan wake yake ba mutane sai sun maka tunmu na fasara Allah ya kyauta kharisan annal maqsuda inma huwa ginahum an talabi manufa ita ce a wadatar da su daga fita wato nema okay li anna nufusal mustahiqina inma tatashawwafu liquti baladihim saboda zukata suna burin cin abincin garin na uku annal maqsuda inma huwa ginahum an talab abinda ake so shine ka wadatar a wadatar da talakawa daga nema wahum innama yatlubuna alquta duka su suna neman abinci ne fa wajaba an yakuna huwa almu'tabar daka abincin shine abun lura rabi'an nahuru annahu la yukallafu bi ikhraj ma laysa min quti ba za a kallafa mutun ya fitar da wani abu da ba abincin garin su ba fa inna fi hadha mashaqqa ala almutasaddiq dan a ciki akwai wato takurawa da kuntatawa ga wanda yake yin sadaka wa adamul ihtiyaji lil akhir kuma shi wanda zaka ba baya bukata yanzu misali dabiyu kaga mun za karashen mu ana iya samun dabiyan wanda annabi ya ambata karara to ka kaddara yanzu aka ce da dabino zaka fitar na farko tsadar shi ta ninninka tsadar sauran abubuwa sannan kuma duk wanda ka ba ba zai kalli ka ba shi abinci ba ba zai taba kallon haka ba a wurin shi a psychology din shi a cultural make up dinsa wannan ba sunan shi abinci ba baya da ra'ayi ci shi ya ce ya ji cewa ya ci abinci za ka gaba za ka ba mutum wannan ba haka in a ce za ka ɗauko wani abu mai tsada wanda kana ganin wani yan gayu ne ka ba mutane a ce ka dinga ba su kwalin biskit ko ka ba shi kwalin biskit ba abinci ka ba shi ba in an yi sa'a ne ya aji shi ya dinga ba yara suna zuwa suna zuwa nozili da firamare wanda ake dan sa musu a jaka ɗin nan so da abin da ake ce ma abinci wanda mutane suke rayuwa a kan shi shi za a bayar khamisan na biyar alkiyasu ala sadaqatil kaffarat ana kiyasi da sadakoki na kaffara kaffaran zihari ko kaffaran wanda ya kare azumi da jima'i ko rantsuwa fa inna ta'ama fiha yukhraju min quti ahli albalad shi ma idan an fitar da kafara wadda za a bada abinci to shi ma a fitar daga abincin mutanen garin wa sadaqatul fitri min jinsil kafarat ita ma sadaqatul fitrin ita ma kafara ce fakiltahuma muta'allika bil badn kafara ce ta wasu kurakure da jiki ya aikata abinda ya tabbata a cikin falalata shine wato tana kankare ƙananan laifuffuka da kurakurai da ganganci ko zalunta kai da mutum ya yi a cikin azumi duk da an ta kwaɗaitarwa akan akami a yi ibada to amma ɗan adam bai rasa zamiya bai rasa sakin baki bai rasa wani ɗan ganganci ko wani kuskure to waɗannan ‘yan ƙananan matsalolin zakafu da kai za ta yi alleviating ɗinsu za ta goge su insha Allah wallahu a'lamu bis-sawab Allah shi ya fi sanin daidai sai malam yace as-su'alu at-tasi' wal 20 tambaya ko mas'ala ta 19 ma hukumu man dakhala alayhi shahru ramadan wa huwa fi baladin wa dakhala al-eid wa huwa fi baladin akhar ga wata mas'ala wadda ita ma takan yawan faruwa a wannan a wannan zamanin duk da wato samuwar hanyoyin sanin labari nan take na katta kwara amma musulmi sun ci gaba da rayuwa yadda suke ada wato ada shekarun baya ko kuma tun can farkon al'amari kowane gari suna yin azumin su ne a keɓance kowace alƙarya da ita da ƙauyuka ko ƙananan alƙarin da ke da ita sai su yi azuminsu ƙasar sham wato dimashku da irin garuruwan da suke kusa da ita su hims su baitul maqdis suna yin azuminsu daban ba dole ya zama ɗaya da na ƙasar hijaz ba ba dole su ɗauki azumi rana ɗaya da ƙasar iraki ba haka ƙasar masar haka nan abin da ake cewa al-maghrib al-arabi wato nan ƙasashen su sudan su makamantansu ta haka kuma sauran ƙasashe can asiya mai nisa da nan yammacin afirka sauraka na ga wanda suke ɗin shekaru a cikin sun san lokacin da za su za alhazai sun je maka in sun dawo sai su dinga labarin cewa ranar laraba aka yi arfa ta yi mu kuma a nan ran laraban nan aka yi yankan layya ko kuma ran laraban nan mu kuma ranar tarwiyya ne ko muna gaba da su ko muna baya da su wannan yana faruwa a su da dama tunda kowane gari za su yi itibari da ganin su za ka wayi gari kowane gari na iya jin labarin ganin da aka yi a wani waje amma duk da haka mutane ba su sallama ma wannan ba hasali kasashen ma da suka sallama za ga wasu na musu kallon cewa ba su san darajar kansu kuma mu najeriya da muka sallama inda saudiya ta gani kawai ma mun gani ga da suke mana gani gani akan haka cewa mu da bamu da bamu da istiqlali kenan maka kasashen asiya irin india malaysia pakistan bangladesh da ire-irensu da kasashen turawa har yanzu su suna istiklali da ganinsu kuma abin ma da za a musu za a kuskurantar da su shine galibinsu suna dogaro ne da alhisab suna dogaro ne da kawai kalanda ba ruwansu da itibari da gani yanzu kamar malaysia kawai kalanda suke biya ka india gwamnati za ta sanar cewa kawai abinda kalanda ta nuna shine kaza kuma shi za a bi kaga wannan kuskure ne a addinance ba daidai bane hatta malaman da suka ce za a yi itibarin hisabi suka ce dan kusantar da kusantarwa ne ba wai a dogara da shi ba kamar su Izbin Ibn Abdul Salam da makamantansu ko kuma wanda suka ce a dogara da shi wajen wajen kore rashin ganin wata duk maganganun da malamai suke ta yi amma dai asali shine ru'yal basariya da hisabi irin na musulmi to sai ya zama mutum ya samu kanshi a wani kunci ya fara azumi da wani gari ya tafi wani gari da sallah ran da ake yin sallah a can garin lissafin shi ba iri ɗaya da na mutanen garin ko ya yi ƙasa ko ya yi sama ko kuma ya yi daidai amma ba tare da suka ɗauki azumi ba zai iya yin daidai kai ka yi azumi 29 su sun yi 30 ko ka yi 30 sun yi 29 zai iya yin daidai ko ko kuma ya zama na ma kayi talatin su kuma yau suna ashirin da tara kuma ranar su ce ba su ga wata ba kawo gobe za ka yi talatin da ɗaya ke da yana iya yiwuwa to ya mutum zai yi da irin waɗannan masa'in nan wanda kuma suna maimaituwa sosai a wannan zamani musamman kuma wasu ɗalibai da mazauna ƙasashen da ba nasu ba suna samun kansa yi wannan tatabarwa ‘yan afirka ne ko larabawa amma suna zana a turai ko asiya ko a afirka kullum za su tabi malamai waya malaman da suka sani a ƙasashensu ko da suka samu halin tambayarsu cewa yau an ce an ga wata a saudiya su kuma inda suke rayuwa a inda suke rayuwa an ce ba a ga wata ba kuma gobe za a yi azumi shin za a ɗauka na saudiya ko su jira na garinsu ko kuma yau an ce an ga wata a saudiya za a sha ruwa shin sa sha ruwa ko ko su jira sai da na garinsu to ƙa'idar dai alƙa'idatul amma ita ce kowane mutum ya bi mutanen ƙasar da yake rayuwa a cikinsu wajen ɗauka da aji azumi inda ka samu kanka to da irin lissafinsu za ka yi amfani in yaso idan lissafin da ka yi amfani da shi a ranar sai ya sa wata matsala ta biyo baya azuminka yanzu 28 ne sai ka rama ɗaya bayan sallah idan azuminka kuma 31 ne gaga ka dai ƙara kawai ba a ce ka rama ba tunda ya za ka yi ma'ana sai ka samu kanka zai suranta mana abubuwan bari mu ji daga gare shi man da kala alai shahru ramadan wa huwa fi baladin wa da kala al-eid wa huwa fi baladin akhar mutumin da watan ramadan ya kama shi a wani gari ranar sallah kuma yana wani gari daban fal aslu abin da yake asali annal muslima yasumu wa yaftiru ma'a jama'atil muslimina haythu ma wajad mutum zai yi sallah da azumi tare da al'umma musulmi a duk inda suke inda ya samu kanshi sawa'un ma ahli baladihi aw ma ahli baladin akhar da mutanen garinsa ne ko mutanen wani gari daban li kauli sallallahu alaihi wasallam as-sawmu yawma tusumun wal fitr yawma tuftirun wal adha yawma tudhun azumi shine ran da kuke yin azumi shan ruwa shine ran da kuke shan ruwa sallah babba shine ran da kuke yin sallah babba tun me zai ruwato shi kuma yace ana nufin ran da sawadul umma suke daga nan ne ake cewa wanda yace ya ga wata shi kadai al'umma bata yadda da ganin watan shi ba to ba zai yi aiki da nashi abin da ya gani din ba sai dai aiki da abin da al'umma ta karba haka zai haƙura yana ji yana gani ya bi na al'umma saboda shi azumi ibada ce ta al'umma ba ta mutum ɗaya ba malam ya sake cewa wa hadha al-ma'ana min wujubi siyami wal fitri ma al-jama'ati fi al-hadithi ay tajabbihi Aisha radhiyallahu anha ala masruq hina imtana'a min siyami yawm arafa wannan abin da ke cikin wannan hadisin Aisha ta kafa hujja da shi ga masruq ibn al-ajza ibn al-ajza ɗalibinta dinnan wanda ya ƙi yin azumin ranar arafa khashiyata an ya kuna yawon nahari yana tsoron kada ranar arafan nan ya zama ranar sallah ce ai su kala ya ce da kaltu ala aishata yawon arafa na shiga gun aisha ranar arafa faƙala ta ce us'u masrukan sawiƙan wa aksiru halwahu ce ku sa wa masruk sawiƙ wani abu ne da suke na abinci haka kamar abin sha ne so week ta ce kuma ku cika mashi siga kamar siga halwahu abin da zai sa ya zaki qala qultu inni lam yamna'ani an asuma yawma illa anni khiftu an yakuna yawman nahl yace naji an ce a lissafin na garin nan ranar arafa ne amma ina jin tsoron kai zama lissafin mutanen makka yau ranar sallah ce kuma an hana azumi ranar sallah shi sa kawai ban yi azumi ba ina son falalan arafa amma a lissafin ban sani ba ban tantance mai ake ciki a makka ba qalat aisha annaharu yawma yanharu an-nas wal fitru yawma yufṭiru an-nas shi ranar sallah shine ran da mutanen garin ku suke sallah ranar shan ruwa na azumi shine ran da mutanen garin ku suke shan ruwa sahihun rawahul baihaqi Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin sahiha lamba da 224 yace wa min jumlati hadhihi adillati yufhamu annahu fil ibadati aljama'iyya kasiyami wal iftari wal udhiyati wal eid wa nahwiha la ibrata fiha lil ahad daga nan za a lura cewa a ibadoji na jama'a kaman azumi kaman sharruwa kaman layya kaman sallar idi ba a ba a lura da abinda wani mutum ɗaya ya rike yace shi dole wannan ne da safin shi ko wasu 'yan jama'a 'yan tsiraru ba a lura da su walaisa lahum at-tafarrud fiha ba su da yancin su fice daga cikin musulmai su ce ba za su yi kaza ba sai dai kaza kwatan kwacin shi kaman kwatan kwacin mutumin da zai rantse da Allah ne shi yanzu rana ta yi zawali karfe 10 da rabi da haka zai azhar din shi kawai shi alalan kuma duk musulmi su ce sam rana ba ce zawali to kaga aikin banza yake kai koda ma 12 da kwata ne ce shi rana ta yi zawali ko kuma musulmi su ce za su yi sallah azhar karfe 1 shi kuma ya ce san ba zai yi ba sai biyu shi kadai da hujjar ya ce ai ana rana ai an ce fa abridu lisala to sallar yau da kullum sallah ce ta jama'a wanda ya fandare bai cikin jama'a ba shine yake da kan kuskure to haka wani wanda zai ce shi ya tubure ya ga wata yi ta fitina da al'umma ai ta rikici da shi wannan ba abin a kalle shi bane ba kuma za a bi shi ba kuma abin da yi akan kuskure yake na al'umma shine daidai wala an yattabi'u jama'atan ghairal jama'atin lati yujaduna bainahum wa ma'ahum ko ba daidai bane mutun yabo wasu mutanen da ba a cikin su yake ba ba tare da su yake ba ma'ana yanzu kai kana Najeriya sai lissafin Najeriya ya nuna cewa rana kaza yau Laraba shine ɗaya ga watan Shawwal amma sai su kuma misali Saudiya ko Misra ko wani gari su kuma sai su ce su kuma yau talatin ne ga watan ramadan to dole na najeriya shi za ka bi saboda su ne jama'ar da kake cikinsu in kuma can suka ce za su yi sallah nan kuma aka ce ba za a yi sallah ba haka za ka haƙura ka bi na musulmi hatta malaman da suka ce suna ganin in kana da yaƙini ka aiki da yaƙininka sai da suka ce kar ka bayyana saboda kakka karya wannan jamahiriyar musulman kaga wala mutum ya gane duk waɗannan ka'idojin zaka ga abuwa su maka da sauki wasu fitinin da kake ganin hadda malamai suna shiga za ka gane kawai zafin kai ne har malamai akwai da malamai ne amma za ka sami saskiyar wannan fitinin Allah ya gafarta mala albani tuntuni ya waɗannan bayanan a wani kasar na shi zai yi tuna sunan kasar wata lacca da aka taɓa yi a muciya ko a tafsiri ne a muciya ma taɓa yi lacca musamman a kai ta daɗe ta daɗe ba azumin asabar malam wannan fa ta dade tun kaman early 2000 lokacin da ake yawan yin rigima shi ne ce maka malam kafin a zo kan tafsiri wannan lacca ce aka yi musamman akan ganin wata wajen lokacin baka garin nan kai ina ganin around 2000 ko 99 saboda lokacin rikicin yana yin yawa wala duk wannan abin sai da malam albani ya fassare shi ga shi aka ba a yi gashi ina jin amuciya aka yi ta ko amuciya bakin kasuwa to kuma an zo an yi magana a tafsiri tabbas an yi kuma a wasu wurare to ya ce a a wala an yattabi'u jama'atan ghairal jama'atin lati yujaduna bainahum wa ma'ahum bal al-amru fiha ila al-imam al-akbar al'amarin yana komawa ne zuwa ga shugaba gaba daya shugaba na musulmi shike da wannan ahaliyar ya declaring cewa yau kaza ne ko ba kaza ba wannan ma yana daga cikin sunan na musulmi wasu malamai za ka ji sai suna tuhumar cewa waye ba shugaba wannan yancin ai duk wani abu da ya shafi addinin musulmai asalin shi annan shugaba yake ko menene saboda wakilci ne da ake ta bayarwa ko kuma aka wayi gari su shugabannin suka yi sakaci da ayyukansu ko kuma ba su yi identifying ma meye aikinsu ba shi sa mutane suka dauka kawai bin nan ne kawai kowa na da yancin yi kowa na da yancin yayi ba dole sai da shugaban ba ko kuma saboda in an yi ma ba a yi mutane wani hukunci amma asali duk wani abu da shafi al'umman musulmi da za su musamman wanda zai shafe su gaba ɗayansu to shugabansu na da haƙƙiya da yanci a kai yadda ka san a gidanka bai yiwuwa wani ya zo ya fara gabatar da wasu ayyuka a gidan ya ce kuma kai ba kai sa kai magana ba ce ai ba ka da ta cewa a kai saboda ba cefa ne ba ne ba rabon kwana ba ne shi ne kare aikinka wala takhlu hadhihi almas'alatu min arba'ati ahwal wannan mas'ala tana da sura guda hudu mu kalle su da kyau jama'a alhalal ula an yakuna majmu'u siyamihi 30 yawman mutun ne ya dauki azumi a Najeriya sai ya tafi umara karshen Ramadan sai ya je tarar yayi azumi 30 a ran da na Najeriya 29 ko ya tafi India asibiti ko karatu ko kasuwa a Dubai ko ya tafi America ko ina ne ma yaje sai zama azumin shi a inda ya kai a tare da suran da zai sallah da su azumin shi 30 amma su kuma ƴan Najeriya ƴan uwan shi sun yi sallah kenan tun jiya ko mun gane yace bi ma'ana annahu hasabal ayyam allati samaha min bidayati shahr ramadana fi baladihi ma al ayyam allati samaha fi baladil eid in ya kirga ɗaiɗai azumin da ya yi da waɗanda ya yi a garinsu da waɗanda ya yi a garin da sallah ta riske shi fakanal majmu'u salasi na yau ya zama azumin shi talatin fahuna la ishkala babu wata matsala wa ya kunu sharu tamman azumin shi ya cika ko da ku mutanen garinsu sun sha ruwa jiya to ba zai ce ni tun da a najeriya na fara azumi an ce an ga wata a najeriya to ba ruwana da 'yan indiya ba ruwana da 'yan dubai kawai zan sha ruwana a ran da su suke azumi na talatin to zai haƙura ya ƙarasa azumin shi na talatin da su kaga wannan bai da matsala ta fuskar adadin azumin da ya yi kuma ya dace da sunnar ya yi sallah tare da mutanen garin da yake rayuwa alhalar saniya hali na biyu an ya kuna majmu'u siyamihi tis'atan wa ishirina yawman ya zama azumin da ya ashirin da tara ne bi ma'ana annahu hasabal ayyami lati sama fi bilayati shahri ramadan fi baladihi ma la yamil lati samaha fi fi baladil eid in ya kirga azumin shi dai dai dai dai daga inda ya dauko azumi ta yu ya fara azumi baya Najeriya ya faro azumin shi daga UK dalibi ne ko ma'aikaci ko mazauni daga UK ya faro azumin shi sai ya taho gida Najeriya dan yin sallah to da ya iso Najeriya sai ya zama ran da aka ce an ga wata da ya kirga azumin shi sai ya tarar yayi 29 amma kuma can UK inda ya dauka tare da su su kuma yau za su yi talatin ko kuma yau suna ashirin da takwas ran da ake sallah a Najeriya misali ya zama azumin shi shi ya kai ashirin da tara amma inda ya ɗauko azumi wajen sallah ya bambanta da su sai dai inda ya iso yau ana sallah cito wannan fahuna kazalika la ishkal ana ma babu ishkali ba zai ce a ni tunda da yan UK da ɗauko azumi daga London ko daga Liverpool ko daga Manchester ko daga Scotland to zan jira sai gobe na yi sallah tare da su don da su na ɗauka a zai sallah da 'yan najeriya shi ma wannan la ishkali da an na shahara la ya kurju an salasina au tis'atan wa ishirina dama wata ko talatin ko ashirin da tara falaisa alaihi qaba'un la fi halil ula wa la fi halil thaniya ba zai ce to zan rama kwaya ɗaya na wanda watakila ya aka yi na wayi gari ina yin sallah da 'yan nan ashirin da tara to bari zan rama ɗaya kenan shi ma bai da iskali wato wanda ya zama al'aran da ake yin sallah a garin da sallah ta riske shi azumin shi ya kai talatin ko ashirin da tara to wannan bai da iskali bai da iskali sam za mu zo mu ji masu iskali ɗin su ne wanda zai zama ran da ake yin sallah azumin shi ƙasa da ashirin da tara ko sama da talatin wanda ya samu kanshi a wannan zarceceniyar ta yi yawa ana sallah yau azumin shi ashirin da takwas ko ana sallah yau azumin shi ko ya kai azumi talatin ko ba gobe ne sallah ba ya zai yi shi kuma to zamu ji a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi